الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد درس منا قوم شاديا أكرات للتاف تلخيص أكرات للتاف اختصار علوم الحديث وأن يومنا ترى قوة الربيع الثاني rabi'u thani hijira 1444 daidai da nawa ne hudu ko hudu ga watan novambar miladiya 2022 idan ba manta muna cikin alhassan alhassan amerika hadisi alhassan mun karanta bayanan da ibn kathir rahimahullah ya nakalto daga al-khattabi da kuma maganar da ya nakalto daga ibn salah domin bayani na alhadithu alhassan to za mu tashi a shayi na hamsin daidai inda ya ce ta'arifatun ukura lil hassan wannan unwanin da aka sake nan ko ƙala shaihu abu amr ibn salah mun ga yi waɗannan عناوين دين با مالن بري يسس قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله شيخ مالمي ابو عمرو yana fada rahimahullah cikin ma'rifatu ulum alhadith al-tahish yace wa qala ba'd al-mutaakhirin wani daga cikin malaman da suka zo daga baya ba'd al-mutaakhirin kenan wanda al-imam al-iraqi yake fadar cewa aradal musannifu bi ba'd al mutaakhirina abal faraj ibn al jawzi yana nunin ibn al jawzi rahimahullah fa innahu qala hakaza fi kitabihi al mawdu'at wal ilali al mutanahiya an fahimci wannan kiran da ibn salah yace wani daga cikin malaman suka zo daga baya yana fada tunan yana nuhin ibnul jauzi kenan a fahimci wannan wani zai iya cewa to me yasa bai gai sunan shi ba wani zai iya cewa me yasa bai gai sunan shi ba Allahu a'lam me sabab din amma dalilai da yawa na iya sa ka nakalto maganar malami wanda ka ki gayin sunan shi ko dai saboda kana son kai raddin maganar ko ko saboda kana ganin baka yadda da manhajin shi ba ko ko mutum ne wanda baka yadda da shi ba ka son ka gaisu shi balle a san shi wani lokaci akwai irin wannan irin wannan sala an fahimta saboda da ke sa mutum in ya zo yana magana kan wani yake gayin sunan suna da yawa to yace ibnu ibnu jawzi yana cewa al hadithu alladhi fihi da'fun qaribun muhtamil shi ibn jauzi da yazo fassara menene al-hadithul hasan sai ce shine al-hadith hadithin da fihi dha'f akwai rauni a ciki amma raunin karib na kusa kusa ne bai yi nisa ba wato raunin ba mai tsanani bane muhtamil kuma ana iya karban shi muhtamil lisihha ana iya karban shi a inganta shi tare da cewa in ka kalle shi dai a zahiri hadisi wanda yake mai rauni amma duk da haka ana iya karban shi saboda in sabubba na da sai ce to irin wannan hadisin huwa alhadithu alhasanu shine ake kira da alhadithu alhasan wa yasluhu al'amalu bihi kuma ya dace yana dacewa ya aiki da shi to yanzu nan wannan tarifin da ibnu jawzi yayi cikin alhassanu guda biyu wanne yake iya zama nan a maji ba lighairi nan kaga yan muka ce alhadithu alladhi fihi dha'f hadisi ne mai rauni raunin bai tsanani ba amma kuma ana iya inganta shi wato saboda wani shi kenan ko yasluhu lil amal kenan wannan yana magana kan alhadithu alhasanu lighairi kenan ba alhasanu duka yayi ta'rifi ba nan definition ne shi ba ta shayi alhassan duka gaba ɗaya ba nau'i guda ne daga cikin nau'uka na mai na alhassan to wannan yana daga cikin matsalolin da aka yi hama da su game da babin alhassan wani ya zo ya ta'arifi sai ga ta'arifin shi ya shahi alhassan ne li zati wani ya zo ya ta'arifi sai ga ta'arifin ya shahi ne alhassan li ghairi kamar abin da ya faru ne ga malamai a lokacin da suka zo fassara menene sihiri sihiri hanyoyin da ake bi a yi suna da yawa na uku shi na da yawa salon suna da yawa to sai ka in mutu ya fassara sihirin sai ka ga wani nau'i ne ya ambata sauran kuma bai kawo su kamar da za a ce ma ne gida sai ka ce salon kaga wani bangare ne cikin gidan a ce miye gida ka ce kizin ko ka ce dush ko ka ce shambar ɗin da mutu yake kwana ko shambar ɗin wannan wani bangare ne to haka wannan abin da ibn jauzi yayi shi yasa sun makala shaihu bayan ibn salahi ya kawo wannan sun makala sannan sai ya ce wa kullu hada mustabham ya ce duk wannan fassarar dai ita ma dai fassara ce mubahama nitsatsa wadda ta nutse ɓoyayya ce ba ta biyan bukata idan aka ce al-mustabham al-kalam mustabham magana mustabhama shine wadda ta gamewa nitsatsa wadda ta nutse ba ka hararu abinda ake nufi an fahimta yawwa shi yasa yace la yashfil ghalil ba ta da kishirwa wannan magana din har yanzu dai nitsatsan magana ce wadda ba ta hidda kishirwa wato abinda kake so ka samu na ta'arifi da definition yankakka ta alhasan wannan magana ba ta biyan bukata ba ta biyan bukata sai yace walaysa fi ma zakarahu at-tirmidhi wal khattabi ma yafsilu alhasana an sahih yace sannan in ka kalli abinda tirmidhi ya faɗa na ta'rifin alhasan da muka karanta a makon da ya wuce wal khattabi da abinda khattabi ya faɗa wanda shi ma muka karanta shi a makon da ya gabata to a cikin shi ba za ka samu bayani karara ba irin bayanin da yafsilu alhasana an sahih wanda zai rabe ma alhasan ka iya tantance shi ka gane shi daga as-sahihu tunda ne al-khattabi cewa ai ma urifa makhrajuhu washtahara rijalu wannan maganar ba za ta tantance maka al-hasan ka bambance shi daga as-sahihu ba haka shi kuma maganar tirmidhi da yake cewa Allah ya kuna fi isnadihi man yuttamu bil kadhib wala yakunu hadithan shadhan ha yurwa min ghairi wajhin nahwu baya tantance ma haƙiƙanin al-hasan daga as-sahihu shi yasa kenan ibnu salah duk waɗannan manganun guda biyu da fassarar khattabi da fassarar tirmidhi duka yaga ba su biyan bukata to ba su ma da suka gabaci ibnu ba su ma da suka gabaci ibnu al-jawzi a ibnu al-jawzi ma da yazo daga baya shi ma fassarar da ya bata yi da kishirwa kenan kaga har yanzu me ibnu salah yana so ya ce mana har yanzu akwai bukata a watantance menene al-hasan din nan sai ce wa ƙad amma'antu nazara ya ce haƙiƙa na zurfafa bincike na zurfafa kallo na matsa na nace fi zalika game da wannan matsala ɗin a cikin wannan lamarin walbahas da bincike to fata na ƙahari sai ya tatu a gare ni wata kuma ya bayyana gare ni annal hadithal hasana قسمان hadisi Hassan kashi biyu yake im'anun nazar shine ka tsaya ka saka ido ka saka kallonka kai ta binciken abu da shushuya shi da kallon shi da auna shi sannan sai a ce am'anun nazar albahas kuma shine ne bincike kai ta rishar kana bincike wani mi yace wani mi yace wani yace sannan sai ka zo ka hada sai ka hidar da sakamako guda to wannan duk wanda yake so ilimin shi ya zamanto mai ma'ana to sai ya zama kana da irin wannan sana kada ka taba yadda binciken ka ya zamanto mai kasa shi ne in ka zo karanta mas'ala a littafi daya sai ka hito ka gina hukunci kan abin da ka karanta a littafin kawai a'a ka kura bincike duk abin da gare ka zai littafai ka kure shi in ma ka ji a kodansu littafin suka tattauna mas'alar da kai ba kada in ta cika siya ne ko akwai wata maktaba wata bibliotek inda za ka shi ko ka aro duk kai saboda me don in ka hitar da bincike ya zamanto binciken na kwakwab ne kun ga shi yasa da shekul islam da ibn al-qayyim da sheikh muhammad nasiruddin albani a wannan lokacin zaka ga in suka hitar da bincike da bayani wani lokaci yakan yi ma wahala ka iya samu abinda ba su samu ba so da yawa saboda me ba su gaugawar hidda sakamako sai an nutse da bincike sosai amma yanzu da Allah ka yi makanka adalci kai da ba abin da ka sani a littafin fiƙi daga ahalari ne sai risala ka zo ka ce wannan matsalar babu ta a duniya wannan irishin kumiya ne tsageranci kai hau bai ma halatta yana tattauna ilimi kai magana ba don sunanka mukallidi ne mun karanta da kuwa cewa mukallidi laisa bi alim ba a kira mukallidi malim ba ya da abin cewa ma samu saboda dan kabiyari baka shaki ne an fahimta bai da bambanci da aku wanda za a ga abu ya maimaita wato duk abin da mai risala ya gaike shine zaka bi duk abin da mai ahlari ya gaike shine zaka maimaita an huta nan baka da magana to ba malami kike ba saboda in malami ya kai malami na gaske koyo aka kirkiro abu a duniya to zai iya fatawa a kan shi a to in haka ne kenan duniyar ta tsaya daga lokacin da aka rubuta risala daga mai risala a karni da hudu ya rayu a karni da hudu yau sama da shekara dubu bayan mutuwar shi to abu nawa suka horar da babu su to kaga kenan sai zaman to me akwai kasawa to yanzu alhamdulillah akwai sauki littafin suna da sauki ba kamar da bane da littafi man kana so yanzu da wannan ikhtisar ulumul hadith in kana son shi zauna ne zaka ka rubuta da hannunka daga farko ƙarshe sannan zaka samu ka karanta ko alal akalla ka je ka dauki hayar wani annusar in kasuwa ko kuma dalibai da suke aikin nasu ka ba su su yi maka to amma duk da haka yanzu kuma hidda kuɗin shi adda wahala mutum bai sayi littafi sayan littafi kamar ciran nama daga jikin shi amma da ka nuna mai wata bazaura sakin wawa a to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da karin shekari ko ko ka nuna mai sabuwar salula a ce mai ido uku mai ido hudu ban san ba ko mai ido bakwai yanzu ko ba wallahi ala duk can kudin mutum suke kara kullun sabuwar gizinel na yi mamaki sosai ba da jima nake jin wani malami yana cewa in kana sa kaya masu kyau wai an yi masu sauraron wa'azinka da Allah wannan magana ce za ka yi kan mimbari wani kana sa kaya masu kyau a yi sauran darasinka duniya yake gan wannan magana ana yin shi to shi ke nan mu bar karatu mu yi ta sake sunar mu zauna mu zauna ana kallon mu karatun bai da fa'ida ke in ta kai inda ilimi wurin malamai ne ake so a shi karatu ilimi ake so a shi sai aka ce ilimin ba za a saura sai ka sa kaya iri kaza mana ilimin baya da kima kuma ba shi bane ake kallo yanzu ba shi bane ake kallo yanzu shi yasa kaga wannan kwaruwar wannan kimar din na daga cikin sharrin ta kodan saboda wannan ya kamata har rabuwa ne in dai zaka tilasta kanka dole dan zaka tsaya gaban ta sai ka sa kaya masu tsada to kawai ka daina rukudan a zauna lahiya karatun da ake bukata ka bayar Allahu ta'ala musta'an to ibnu salah yace bayan yayi bincike fatanaqaha me ya tanqih shine tace abu wato da ya haɗo maganganun iri iri iri iri ya gama warwarewa ya gama binciken shi tanaqaha yace sai zamanto abinda ya tatu a wajena wattadaha ya bayyana gare ni shine annal hadith al-hasan qismani hadisi hasan ya kasu gida biyu kaga shi da yake yayi binciken kaga wayan da bai yi tarifi guda ɗaya ba saboda ya san da alhassan ba guda ɗaya bane binciken da ya sai ya bashi ba iya tarifin alhassan da tarifi guda kawai dole sai dai a kasa shi gida biyu sai a ce kashi na harko ga yadda yake kashi na biyu ga yadda yake in ka san na harko da na biyu to wannan zai sa ce ka san me alhassan wanda wannan salon da ibnu salah yayi salo ne mai kyau sosai ya ce ahaduhuma na harko ɗaya daga cikin biyu ɗin wannan nan zai magana kan alhassaru ligairihi ya ce alhadithun ladhi la ya hulumin rijali isnadihi min masturin lamta ta haƙaƙ ahaliyatu alhadith don hadithin da allazi la ya hulu rijalu isnadihi wanda in ka ɗauki mazajen isnadin shi ba wanda zai kuɓuta afuwan la ya kudu rijali isnadihi mazajen isnadin shi ba su tsiraita ba su yohinta ba su kubuta min masturin na daga ka samu wani wanda ba a san shi ba shi ne almastur almastur shi akan ce shi ne wanda kamar misali mutunan da ka san adalcin shi na zahiri amma ba ka san hakikalin shi misali yanzu irin mutanen da kuke sallah a masallaci a da kamar da sallah a da kamar da sallah za ku haɗu assalamu alaikum a iri sallah ku rabu kaga yanzu a zahiri kaga me kaga alamun kirki gare shi shi ne ya zuwa sallar jam'i da abin da ya kama da haka to amma abin da ya shayi haƙiƙanin shi yana da har da baya da wannan kaga baka sani ba to sai a ce masturul hali wanda ba a san halin shi ke. an fahimta al-mastur nau'i ne na al-majhul nau'i ne daga cikin nau'uka na al-majhul wanda ba a san halin shi ba majhulul hal to duk hadisin da in ka ɗauki isnadin shi la ya khulu rijalu isnadihi ba za a rasa ba daga cikin mazajen isnadin a samu mutunan da ba za a rasa mastur wanda ba san shi ba amma dai wanda mastur ne lamta ta haƙaƙ ahaliyatu ba a samu tabbacin cancantar shi ba ta karɓi riwayar shi wato cancanta ta haƙiƙa wato ba mutum bane mai ƙarfi ghaira annahu laysa mughaffalan sai dai duk da haka bai da ghafla wauta kasira al-khata'i kuma ba mai yawan kuskure ba ta yaya zaka ga san wannan misali yana da hadisai da ya rawaito guda 20 sai ka tattaro hadisan sai ka ga cewa shi dai wannan gashi ba a san halin shi sai hali na zahiri kawai baka samu tabbacin basika ne amintacce za ka karɓi riwayar shi amma kuma cikin riwayoyin da ya rawaito ba a ganin rabkanuwa ita ce gafla ba a ganin rabkanuwa tare da shi sannan ba a ganin yawan kuskure tare da shi sannan wala huwa muttahaman bil sannan kuma ba a tuhuma shi da ƙarya muka ce al muttaham bil ɗaya daga cikin ababe biyu ke ɗaya daga cikin ababe biyu ke sa a ce mutum mutum bil kadhib ko dai ya zamanto yana ƙarya a hirar da jama'a amma a hadisi ba samu ba ya taɓa yin ƙarya sai a ce mutum bil kadhib ko kuma yana rawaito abubuwan da ba mai rawaito su sai shi to nan shi wannan da ka tattaro hadisan sai ka ba mutum bane bil kadhib ababen da yake rawaitowa ababen da mutane da yake rawaitowa ne bai rawaito abubuwan da ke saba ma ka'idodin musulunci wa ya kunu matnul hadith kuma matanin hadisin ya kasance kad ruwiya misluhu irin shi din nan dai an sake rawaito shi yadda wannan ya rawaito shi haka wancan ma wani ya rawaito shi au nahu misluhu kwatankwacin shi keke da keke ba bambanci au nahu ko kuma a ba keke da keke iri ɗaya bane amma suna kusa da juna an rawaito shi min wajihin akhar ta wata huska ta daban mithluhu nahwuhu da yawa cikin malaman hadisi sukan ce in malami ya ce wannan hadisi mithlu haza to su da shi abu ɗaya ne ba su da bambanci ko ɗaya an fahimta wannan shi ne mithlu nahwuhu kwatankwacin shi ne amma ana iya ɗan samun bambance-bambance an gane wannan shi sa kamar yanzu karatun muslim da muke sai kaje muslim ya kawo shi sai ce nahu ko ce mithlahu to waɗansu da wannan ka'idar suke aiki sai su ce to duk inda yace da ya koro isnadi da yace mithluhu ai mithlul hadith sabiq su da hadisin da ya gabata ba su da bambanci wato shi yasa ma bai ka isna bai ma kawo matanin ba ko kuma wani lokaci ya ishara ya ce nahu kwatan kwacin shi wato ma'anar kusan ɗaya ce amma keke da keken lafuzan ba ɗaya bane sai a ce nahu haka wasu malamai ke ke dauka duk da cewa Muhammad Ali Adam Latiyubi yake cewa yace ya samu wuraren da a cikin sahihu Muslim Muslim zai ce nahu zai ce mithluhu in yaje ya nemo matanin a cikin riwayar wadansu littafai in yazo ya haɗa su sai ga ba misliya bace tamaman bitama an fahimta to da haka akwai lokacin da misluhu din ana nufin keke da keke iri ɗaya ne akwai lokacin da za a ce na'uhu mana suna kusa da juna ba su nisa ba to kenan idan mutum ya rawaito hadisi wanda ba mai ƙarfi ba ne ba muttaham bil kadhib bane raunin shi bai yi tsanani ba kuma irin matanin wannan hadisi an rawaito kwatankwacin shi ko abin da yake kusa da shi to fa yakhruju bi zalika to hadisin zai hita ta sanadiyar wannan an kaunihi shazan na daga a ce ya zamanto hadisi shaz au munkara ko a ce hadisi ne munkar an fahimci wannan wato hadisin ya kubutar kasancewa kuma shaz kuma ba munkar ba amma ga shi wanda ya roto shi ba mai ƙarfi ba ne to gini kan wannan sai mu ce wannan hadisi hasanun ne da gairi bari ba ku misali waƙai mutum biyu ne ba su da lahiya wannan fali gare shi yana ɗan zazzaɓin nan da ya karkar wannan wancan kuma tifoid gare shi shi ma yana ɗan karkaro shi da abin nan sai ka ce su ɗaukan mabuhin shinkafa vincent kilo ta gada duk da dai ba su da ba su da lahiya su biyu kan insha Allah suna ɗaukan vincent kilo to kaga yanzu tun da su biyu suka haɗu sun iya ɗaukar abin da watakila da guda kace ya ɗauka daga cikinsu saboda rishin lahiyar da ke tare da shi ba zai iya ɗauka shi ba to yanzu sai mu ce shi wannan wanda bai iya ɗauka shi kadai ya zamanto hasanun ligaibi saboda wancan ya taya shi su biyu sun taru sun kyautata sun iya ɗaukar buhu sun tsira kenan to amma kaje ka samo mutumin da ko ruwa za a ba sai an dago shi sannan a kwarara kaje ka ƙara samu wanda shi ba ma dago mu ko an dago shi ruwan ba su wucewa sai ka ce musu gafin sanka kilo in sun shekar dubu inda haka suke ba sai daga shi to wannan shi ne misalin hadisin da raunin shi ya yi tsanani da wanda raunin shi bai tsaurari ba a shek muhammad nasiruddin albani ya ce a ƙur'ani ma za ka samu abinda zai ƙara ma wannan salon na malaman hadisi abinda zai ƙara mashi ƙari ya ce ku duba a babin shaidu da allah madaukakin sarki ya kawo a suratul bakara a ayatul dain ce a yi mai a sa shaidu guda biyu namiji biyu ka kowanne daga cikinsu siƙatul hafiz amintacce ne kuma abinda za a gaya mai na labarin bashin zai har da ce da kyau amma sai ce to idan ba a samu ba namiji sai aka ce farajulun wamra'atani a samu namiji ɗaya saboda shi siqatun hafiz wamra'atani da mata biyu saboda kowace cikin su amintacciya ce amma ta bangaren harda tana iya manta an tudilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga da yake har da suna da soko-soko sai aka ce biyu din a hada su in aka hada su su biyu za su kai kargin namiji guda wato namijin misali shi kamar shine sahihi su kuma matan kowace da'ifi ya ce in ka hada su su biyu sai su kai matsayin me yawa sun zama to alhasan da ligaibi an fahimci misali haka muhammad nasiruddin albani ya bada misali to shi yasa nan ibnu sala al-hasan al-ghairihi da yake ta'ali nan da yace la yakhlu min rijali isnadihi min mastur mastur shi ne da halin shi ruhayye ne majhul al-hal ke ba dole bane ko kullum sai ya zama to mastur kawai nan ishara ce yake ya bada misali da wanda yake mastur al-hal ko wanda ba mastur bane in dai mai rauni ne da raunin shi bai yi tsanani ba to za ka karbi riwayar shi kamar yanzu misali mutumin da za malamai su ce hadithin shi ya yi riwaya mursal shirin da ya riwaya hadithin mursal wani kuma ya rawaito mursal to kaga a wajen malamai da yawa mursal mursal yana karfafar da juna kaga na yi ba masturu ba ne an fahimta ko ko misali al-muhtalif wanda yake da ikhtilatu kaga raunin shi ba mai tsanani ba ne ya ka samu wani mai mutaba za a iya karɓan hadithin shi wato dai a dunkule alhassanu da gairi shi ne dun mutumin da raunin shi ba mai tsanani ba ne wanda ba'ifi ne amma raunin shi ba mai tsanani ba ne in ya rawaito hadithin da wani ya goya mishi baya a wajen rawaito shi to za a ƙara ba hadithin shi ƙarfi kenan an fahimci wannan sun makala sai shi ibn salahi ya ce wa kalamu tirmidhi maganar imamu tirmidhi da muka karanta a makon da ya gabata ala hadha alqism yutanazzalu akan wannan kashin za a sauke maganar tirmidhi akan alhasanu li ghairihi cewa abinda tirmidhi yake nuhi da ta'rifin hasan a wannan wurin shine alhasanu li ghairihi qultu sai ibn kathir yace la yumkinu tanzilu wato nan yana ga jani yace ibn salahi ka ce akan wannan za a dauki maganar tirmidhi yace a la yumkinu tanzilu ba za mu iya sauke maganar tirmidhi akan wannan ba yace lima zakarnahu saboda abinda muka gayi mu ma me ya gayi na cewa ina ma turmizi ya gai maganar ina isnadinta in kuma an fahimto ta ne daga daga aikin shi cikin aljami'u sai ce to ga kuma abin da zai rosa wannan to tunda yayi waccan magana ko to gini kan wannan ne yake cewa a ba za a dauki maganar turmizi ba akan wannan wanda mun yi bayani cewa abinda shi ibnu salah ya gai ne cewa maganar turmizi ce gaskiya ne saboda maganar tana cikin mun gai cewa maganar tana cikin al'ilal kamar yadda al-iraqi ya faɗa da haka abinda ibnu salah ya faɗa a nan na cewa akan wannan za a fassara maganar tirmidhi wannan haka ne babu shi to yanzu mun gama da alhadithu alhasanu ya gairi sai ya ce kala ibn salah ya ce alkismu athani kashi na biyu alhasanu li zatihi kenan zai magana kai shi alhasanu li zatihi an yakuna rawihi marwaicin shi ya kasance min al-mashhuri na bisidik ya shahara da gaskiya wal amanati kuma mutum ne ya shahara da amana sai da duk da haka walam yablugh darajata rijalis sahih bai kai matsayin mazajen da ke rawaito hadisi sahihi ba fil hifzi a bangaren harda wal itqani da bangaren kwarewa kun san waɗannan ababe biyuwa ba tare suke ba zaman to ka mutumin kirki da amanarka da jin tsoron allarka daban da a ce ka kware ilimi ko da a ce kana da harda mai kwari ababe ne wanda hanyoyinsu daban-daban ne za ka iya samun mutumin da amintacce ne ta ɓangaren addini amma ta ɓangaren riwaya kuma ba a lura da riwaya shi irin wannan ne za ka yi sun ce salihun fi dinihi mughaffalu fi riwayati tuman kirki ne addini shi amma dai a riwaya bai rabkalwa ne bal ma ɗaya daga cikin malaman hadisi cewa yake su ba su taɓa ganin ba ma makaryata a cikin riwaya kamar salihai zuhadu din nan wanda kawai shi kullun cikin tasbihi da zikiri shi ke bai damu da ilimi ba kuma sai ya karfar riwaya to zaka samu za a iya samun ƙaryayyaki sun gudana a harshen shi ba wai yayi gangancin yin ƙaryar bane ba saboda ya sa kan shi abinda ba na shi ba shi yasa imamu malik rahimahullah ya ce ya isko mutane masu ɗimbin yawa wanda idan aka ce a ba su amana ta dukiya ko menene zai iya ba su ya ce amma bai riwayar ko hadithi ɗaya daga gare su ba saboda mai babin ilimi daban babin addini da nagarta kuma daban kamar yadda a ilimin ma za ka samu ba kowa bane yake zama ƙwararri a dukkan ilimin muka yanzu wanda za a akwai wanda za ga in dai aka yi bayani in tafsiri ne alhamdulillah yana ganewa ya ga zuwa na hadisi alhamdulillah yana gada amma da an shiga babin rabon gado sai shi kawai ɗin kama an ɗauke mai wuta kwanu mai gane haka ne ko ba haka ba ko aboku ai haka ne ki an cewa da ka in dai fese ce in dai fizik shimi ne in dai mata ce wannan lahala amma da an zo wani istuwar shi wani mai wani mai harka harda da sauran sai ci shi shi ban da shi wani kuma istuwar shi din da haka zaka je yana kwarewa amma ya aka zo mat sirsa son ta yana samun dole abin da ya shafi ke to ai ku duba yanzu hafsu hafsu muna karatun kwarai ba a ce ba ana cewa karatu da hafsu yake yi hafsu a wajen malaman hadisi ba su karɓar riwayar shi ba ba su karɓar da ba gaba ɗaya bai da ƙari saduka ne bai da ƙari a riwaya a ɓangaren hadisi amma kuma a ɓangaren ƙorani ba imam saboda hadisi ba harkar shi ba ce kamar yadda ƙorani ya zama tomai mai harkar shi a tuko yanzu ba gashi kana gani ba adaran mani ya haddace ƙorani izo 60 duk da ka jawo zai iya kaita amma bai iya karanta da kiyar bugun hadisi akwai su ko babu zumbu jama ah to kaga hafsa a riwayar hadisi saduq ne a riwayar hadisi saduq ne amma in ka zo a qira'at sai a ce ma imamun min al-a'imma sai ce wala yu'addu ma ma yanfaridu bihi munkar shi wannan mutumin mai amanar da gaskiya a cikin harda da itqani kuma ba a lura da wala yu'addu amma ba a ƙididdiga ma yanfaridu bihi abinda ya kaɗaita da riwaya ba a ƙididdiga shi a ɗauke shi a matsayin munkar hadisi munkar wato mutumin da an san shi da gaskiya da amana sai dai bai da ƙwarewa ta harda da gogewa sannan kuma ya zamanto riwayoyin shi malamai ba su ɗauke su ba a matsayin hadisi munkarai dan akwai wanda in yayi riwaya malamai za su ce hadisin shi munkar ne a bar misali mutum ne daman da'ifi kake sai ka rawaito ba abinda sai ka rawaito riwayar da ba wanda ya rawaito ta wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda a wajen wadansu malamai ya kace hadisi munkar shine da'ifi ya kadaita da rawaito wanda shi kadai ya rawaito shi sai a ce to kai ko ma ba kai kaɗai ka rawaito ba ba za a karɓa to ballantana ma ayar su hadithu munkar an fahimta saboda mai raunin shi mai tsanani amma wanda raunin shi ba mai tsanani ba ne malamai ba su ƙididdiga abin da ya kaɗai ta da rawaito shi a matsayin munkar ba wala ya kunul matnu shazan wala mu'allalan sannan kuma da aka kalli matanin hadithin ba ce shazu ba ne wala mu'allalan kun ba ce yana da illa ba to wannan shine alhasanu li zatihi shine alhasanu li zatihi wannan zaka shi aka so bayanin matsayin shi a cikin ilimin jarhu ta'dil sai su ce saduqun ko su ce la ba'sa bihi wani bai da laifi in ga sun ce bai da laifi din na wajen malaman hadisi la ba'sa bihi a galibi la ba'sa bihi in ba wajen yahya ibn ma'in ba in suka ce la ba'sa bihi to kawai hadisi shi saduqun in ya rawaito hadisi hadisi hasan ko suka ce sadukun an fahimta wannan duka hadisin shi hasan ne amma da an ce siqa to hadisin shi amintacce sai ya zama to hadisi sahi qala ibnu sulay sai ya ce wa ala hadha yatanazzalu kalamul khattabi akan wannan ne zamu soke magana khattabi shi ne ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wato bisidqi wal amana sai dai a dabt din ne da itqani ba su kai matsayin rijalus sahihi ba kina sai a ce da hasanu lizati sannan ku lura da alhassanu lizati da alhassanu ligairi da as-sahihu duka za a ce sai matanin ya zamanto ba shaz bane sai kuma ya zamanto babu illa ba samu shuzuzi ko a matani ba ko a isnadi ba samu shuzuzi ba ba samu illa ko cikin matani ko cikin isnadi wannan sai nuna maka malaman hadisi ba isnadi kawai suke kallo ba kamar da suke tsammani cewa wai da isnadi ya inganta kawai shikenan hadisi ya inganta lalala qala shaykhu abu amr ibn salah sai yace wala yalzam to yanzu nan wani kokari ne ibn salah zai maka bayan ya ga maka cewa hadisi da'ifi asli in yazo da hanyoyi daban-daban a za a iya cewa hadisi ne hasanul lagairi sai maza maza yace amma wala yalzamu min wurudil hadisi ba ho dole ha aiwa qala ibnu salah yace wallazi zakarnahu abinda muka ambata a nan cewa alhasan kashi biyu ne ha yajma'u baina kalamaihima yana haɗi maka manganun su guda biyu da maganar tirmidhi da ta ibnu tadairin ta al-khattabi maganar da mu muka na kasa alhasan gida biyu ita za ta haɗe maka maganganun su guda biyu kala shehu abu amur mala abu amur sai ya ci gaba da cewa wala ya zama min wurudul hadisi ba fa dole bane na kasantuwar hadisi ya zo wurudi shine zuwa a ce hadisi ya zo min turuqin muta'addida dan ya zo ta hanyoyi daban-daban sai ce ka hadisin udunani min ras kamar hadisin udunani min ras bai wa lazim ta an yakuna hasanan a ce hadisin ya zama hasan sai ce saboda mai li'anna da'afa ya tafawatu saboda rauni daraja-daraja ne mataki-mataki yakan tsere mai juna akwai rauni mai tsanani akwai mana tsarani sai ya ce famin humala ya zulu bil mutaba'at akwai raunin da don marwaicin shi ya samu ‘yan rakiyar riwaya bai unhani la ya zulu shi raunin ba zai gushe ba bil mutaba'at dan maruwaicin ya samu waɗansu sun raka shi sun raka shi a wajen riwayar hadisi wato sun biyo shi a wajen riwayar hadisi su ma sun rawaito yani wato ana nuhin la yu'assiru kaunuhu tabi'an wala matbu'an ba zai yi tasiri ba kasantuwar shi tabi'an shi mai raunin ya raka wani wajen riwayar ya taya wani wajen rawaito hadisin wala matbu'an ko ko shi aka taya in shi ya taya ba ta da umarni in shi aka taya ba unwani sai ce ka riwayatul kazzabina ka riwayatul kazzabin kamar riwayar makaryata kamar riwayar makaryata in makaryata dubu suka rawaito hadisi to garga zo ce ai wannan ma mutawatiri ne a makaryata ne ha munkar mawdu' afwan mawdu' hadisi mawdu'i zaci awil matrukina ko kuma waɗanda suke matrukai an yi watsi da hadisansu kamar yanzu misali al-muttaham bil kadhib hadisin shi matruki ne to yanzu da al-muttaham bil kadhib ya rawaito hadisi wannan ma yazo ya rawaito wannan ma yazo ya rawaito kuma dukkan su muttahamuna bil kadhib dukkan su aikin banza ne ka san dai a ka'idar lisahi da kirdiga ta hisabi wajen yan mat yan plus yan egal da ko to nan a wajen malaman hadisi makaryaci plus makaryaci egal zero an fahimci wannan yawwa in ka kawo maturuki guda biyar kai please maturuki guda biyar sai su ce zero har yanzu saboda ba a lura da su su da banza duk daya kamar babu su ne wa na'ruhim da makamantansu kamar masu riwaya alma'a wanda suke da'ifun jiddan ne masu riwayar munkara da abin da ya kama da haka sai ya ce wa minhu da'afun yazuru bil mutaba'a amma cikin hadisai masu rauni akwai raunin da yake kaucewa ya gushe in ya samu shi wanda ya rawaito hadisin mai rauni in ya samu wanda ya taya shi riwaya an fahimci wannan sai ya ce kama idan kana rawihi sayyi alhifzi kamar idan marwaci ya kasance sayyi alhifzi mai mummuna harda mun sani cewa wani adili ne addini shi amma a harda shi ba ta da kyau to sai ya samu wani irin shi kuma ya taya shi to abinda muke tsoro na a ce yayi kuskure tunda su biyu ne yanzu tsoron zai kauce aw ruwiyal hadithu mursalan ko kuma aka rawaito hadisi a matsayin mursal ha fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idin to wannan lokacin mutaba'ar za ta yi unwani wa tarfa'u al haditha za ta daga hadisin an hadidi da'fi daga zangon rauni a ila aujil hasani zuwa zango na na cewa hadisi ne hasan aw sihhati ko ma yake matsayin sahihi sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan nan ibnu salah kawai dai yana so ya ga maka cewa duk da mun ci alhadisul hasan li ghairihi asalin shi da'ifi ne da yake dagawa daga da'ifanci ya kai a matsayin alhasan li ghairihi to ba duk da'ifi ke iya zama alhasan li ghairihi ba an fahimta wannan yana daga cikin ababen da aka aibata masu yuti wani lokaci kawai mujarradu kasarati turuk yake kallo sai ga tunda sun zo dewa kawai sai ce to hadisin hasanan ligairi ne an fahimta wanda wannan ba a ba a lura shi shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani cikin silsila yayi wannan tabihi sosai cewa zaka samu dewa cikin malamai in suka zo kasaratu turuk din kawai suke kallo ba tare da kallon hakikanin turkaɗin ba to kun san wani abu albani duk da yake yayi wannan tambayin shi da kashin lokaci yana faɗa cikin wani yanzu kamar misali hadisin asma na cewa annabi ya ce mata mace in ta balaga daga huska sai ta hin hannu ya halatta abin a shekar albani da ya kalli turkaɗin hanyoyin wata hanyar kuskure ce wani ya ɗauko hanyar sai ya kuskure cikin gayinta hanyar mai raunin ita ce ya zo yake so ya kawo amma sai ya kawo ta da kuskure sai albani ya ce hanya biyu da sai ya game su wannan yana yi faruwa ga ɗada wannan wannan bai hidda mutum daga asulin yadda aka san shi tunda alkamalu lillah alkamalu lillah Allah kaɗai yake da kamalar bai kuskure amma duk gogewar ka hadisi wani lokaci sai an bada ka sai ka iyakacin binciken ka ka tsaya bayan ka sai ne zo cewa wannan kuskure to bukhari ma mala zai hukunta waɗansu hadisan ya ce ba su inganta ba idan turmizi ya tambaye shi amma malamai suka matsa da bincike sai su ce hadisin sun gano ya inganta ga san ku ba ku kutun su bukhari da su da su albani su albani albarka su bukhari ce suke ci an fahimci wannan yawwa to amma abinda ake so ka gane musamman wannan harka ta ilimin hadisi in ba ka yi anniya ba akwai wata cutar da za ta iya kama ka in ba ka yi anniya ba saboda me yasa na ce wannan ilimin na hadisi ba shi wa ilimin ne ke da matsala kai din ne in ba ka da fahimta za ka iya shiga wannan matsalar shi ne mai babu ilimin da yake baka damar naƙadi kamar ilimin hadisi me naƙadi shi ne idan mutum ne magana ka ƙi sallamawa kai naƙadinta ka kuskurantar da shi ko ka yi huwafaka da shi ko ka ce ka yarda da saura ba ka yarda da saura ba ba ilimin da wannan kamar ilimin hadisi ke kaga kenan shi zai koya maka cewa babu malamin da ba iya tattauna maganar shi an fahimci wannan to wani in ya samu wannan damar to in damar zuciya shi ba ta da kyau ko ko yana hawa ma da hasada ko yana hawa ma da wata cuta to zai shigar da ita ne kamar yanzu misali misali so da yawa ina ba da wannan misali da yan misra za ga kwanda suke harkar ilimin hadisi a cikin amma matsalarsu albani ne matsalarsu matsalarsu albani ne matsalarsu akwai wani cikin malaman azhar da taɓa shi yake ce yake ce albani na wai albani wai an analisa albani ma da ya ce ba a masa cikin malaman to kaga shi wannan da ka ji shi ka san wata wata cuta ce yake kwama da ita mugunyar ce yake kwama da ita hasada wa illa a lokacin da shi yake gayin maganar profesa mafi shahara na ilimin hadisi a misra cikin 'yan bangaren nizamiyya wanda ake kallon su a matsayin malaman azhar shi kuma imam albani yake kuma malamin wannan mai sugar shi a shiga game wata cuta ce ke hama da ita to sannan kuma ilimin hadisi in ya baka damar kai na kaji bai nuna cewa ka ci mutunci yakan birgewa kaga mutum ya zo yana yana warware maganganun wani malami amma a ilmance zaka ji kana su kamar ni na kasa fahimtar waɗansu ba su iya gane wai kana iya gayin gaskiya ba tare da ka yi zagi ba ba iya gayin gaskiya da sani zagi ha waɗansu kalmomin da maimaita su ma wallahi nauyin su mutum yake an fahimta to kaga gaskiya ita kaɗai wa nauyi gare ta to balle ka haɗa ta da zagi da Allah za ta zama ha yanzu dan Allah ka cire son zuciyarka kai kai din da kake na kadin in wani yazo ya ce maka dan tasha dan Allah a ranka me zaka shi ha zaka ji dadi akwai wanda za a ce wa wani dan tasha yace alhamdulillah kai dariya to me yasa kai zaka ga mu kuma wai mutumin nan so ne kake ya karbi maganar ka ha yanzu ku duba Allah da yace wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi ko Allah ya hana azagi guma kan mushrikai kai ba dan zage su balahi gaya musu bakaken maganganu ko maganganu masu nauyi yanzu dan ka zo kace wannan sakaran gumkin zunubi kai wannan wawan gumkin ba zunubi kai ba amma sai Allah ya hana ka gai haka dan saboda su mushrikan in ka taba guma kansu Allah za su taba sai Allah ya ce to kada a yi to akwai lokacin da kalmar da zaka gaya ma mutum ba wai bai cancance ta bane ba ya cancance ta amma dan kana ganin in ka gaya mishi ita shi din ba zai fahimci gaskiyar ba ko ko ba shi ba mabiyan da ke gare shi ba za su fahimce ka ba to sai ka farta sai ka ga ita gaskiyar dan su ji su gamsu an fahimci wannan yawwa ku duba fir'auna yana ganin duk duniya aka zo ba da misalin kayarci aka ce fir'auna kowa zai sallama an zo wani babban rukuni na kayarci duk tsagerancin da ya Allah cewa ana rabbukum al'ala ita ma alimtu lakum min ilahin ghayri amma da Allah ya aika annabi Musa da Harun a wajen sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai laushi saboda mai maksudin manuwar ya karɓa ne ba wai a hidda haushi ba ne ba a cire takaici ba ne an fahimci wannan to amma lokacin da aka zo aka yi mafi ra'auna wa'azi an gaya mai gaskiya cikin ladabi da nasuwa da hujjoji da komai ya ƙi karɓa to a lokacin sai aka kausa amma da farko da biya aka fara da gaskiya aka fara kuma karon na biyu ma gaskiya aka yi da ta sai dai salon da aka yi da shi da horko ba ɗaya bane da salo wanda aka yi da shi na biyu to wannan ka fahimta duk malamin da kaga yayi kuskure in dai kana iya cin gyaran shi ka ci gyaran shi amma ilmance ba da hanya ba shi ke sa malamin da kanshi in yi ji ya tsaya in dai mai son gaskiya ne zai yi muraja'ar kanshi yanzu ba za ku yi mamaki usaimin ya yi magana akan mariya ta Allah maganar shi sai ta ba da wata ma'anar da ba ta da kyau ko aka fahimci abin da ba ya da kyau hamuru tuwajiri sai ɗauki alƙalami ya mai raddi kuma sai ya ba shi littafi ya ce malam gashi an maka raddi ya karanta ya ce a masha Allah wannan raddin ya yi kuma ya saka hannu ya ce abu ga yada ni kake tsammani in ya ci mutunci shi sannan ku fahimta al'ummar ka da kake maganar ta dole in kana magana sai ka yi lura da urfin mutane wajen magana mai urf al'adarsu yanzu a wajen bahaushe in ka kalli malamin bahaushe ka ce wani ɗan tasha ne shi a wajen shi ba zarwar tali da kake yi ba a wajen zagi ne kake in ka ce wani wawa ne ɗan daba ne gabotari shi wa a wajen shi ba jarwar tali da kake ba zagi kake saboda a urfin shi da istilahi waɗannan mine ne zagi ne waɗannan cin mutu yanzu a cewa na jahili ne in mutum jahili ne a ce jahili ne ƙarya kai amma a istilahi mutane ka ce kaiwa na jahili ne to sai shi ta wata jahilin ma masu ka ce mai jahili to balle wannan da yake gari yana da phd yana da doctor ka ce ma in ana neman jahili shi ne misalin jahilai zai fahimce ka ba don kuma ba jahilin ba ne in aka so aka auna shi a ma'auni na ilimin zaka ga jahilin ne to amma saboda maslahar masu saurare su fa'idanta sai a kauce ma irin waɗannan kalmomin yo kayi sassaucin ma an zage ka balle ka kausasa kayi aiki da kalmomi yanzu ku duba akwai malaman da za ku suna raddi wallahi ba za ka ji zagi ba ba za ka ji kalma mai nauyi ba amma su din duk da haka ba su tsira ba to balle kai mai zagi balle kai mai zagi balle kai mai kausasa halishe wannan ne mutane ba su nan gafa ba wanda ya ce kakkai raddi raddi kama addini in babu raddi ma babu addini jama'a saboda ƙur'ani ya tabbatar da raddi amma raddi yana buƙatar ilimi yana buƙatar adalci yana buƙatar salo mai kyau wanda zai sa a karɓi abin da kake so ka isa ɗaga mu kwana a nan insha Allah درسي ويزوا سي متاجي قال الترمذي وكتاب قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن